الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na Bulughul Marab muna cikin babul adhan ma'ana kitabus sala babul adhan wal iqama baban da ke bayani akan kiran sallah da iqama za mu tashi hadisi na gaba wa annabi Umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su da shi da shi Abdullahi da Umar dukan su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yace anna bilalan lalle bilal azana qabla al-fajr ya kira sallah kafin fitowa al-fijri فأمره النبي صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم معنا يا أمر تشيشي أن يرجع تيوى يداو فينادي يساك كرا تيوى ألا كسورا إن العبد نام للي باوى يا يبتشيني shi yasa ya yi tsammanin alfijiri ya huto ya tashi ya kira sallah kafin hutowa alfijiri ko rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi wa da'afahu kuma ya raunana shi suka ce hadisin da'ifi ne amma yana da ruwayoyi guda biyu ruwaya ta farko ita ce wannan ruwayan da malam ya koro a wurin nan cewa wanda ya yi kira kafin hutawa alfijiri shine Bilal. Mai kiran sallah ne na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Abu da ya rawato hadisin da Tirmidhi da Ibn Madini sun raunana shi. Ruwaya ta biyu cewa wanda ya yi sauri ya je ya kira sallan nan shine masruh Masro shi kuma mai kiran sallah ne na Umar, kuma wannan shi ne abin da Abu Dauda ya rinjayar, kuma shi ne wanda yake daidai. Ko, kenan wanda ya kira sallah shi ne Masro maimakon Bilal. Wannan hadisi yana nuni akan cewa kiran sallah na sallar asubahi. baya inganta sai bayan hutawa alfijiri. Ko? Idan mai kiran sallah ya yi kuskure, ya kira sallah kafin fitowa alfijiri, to ya sake ya faɗakar da mutane cewa kuskure ne ya yi. Haka ya faru ga Bilal a lokacin da ya kira sallah kafin asuba. wannan hadisin dalili ne na hanafiya cewa kiran sallah baya inganta sai bayan hutawar lokaci sai bayan shigar lokaci daga ciki akwai sallar asuba sai suke cewa kenan bai kamata ba a kira sallah kafin hutawa alfijiri ina a wurinsu eh, ba a kiran sallah sai alfijiri ya hutu. Jamhur na malamai kamar irin Imam Malik, Imam Shafi Ahmad bin Habbat sun tafi akan cewa ya halitta a kira sallah a sallar asubahi kayan hutawa alfijiri. Wannan hadisin sai suka ɗora shi akan cewa ya abku ne kayan a shar'anta kiran sallah na farko ga sallah asubahi. Ko? Suka ce wannan hadisin ya faru ne kafin shar'anta kira na farko a sallah asubahi. Kina so a wurinsu akwai kira biyu. Kira na farko shi ne ake yin kafin hutawa alfijiri, kira na biyu shi ne wanda ake bayan hutawa alfijiri. Amma wajen hanafiya kiran sallah guda ne, har sallah asubahi suka ce bai halitta a kira sallah ba. matuƙar lokaci bai ba. Yana wannan hadisin suke cewa wannan hadisin idan ba a ɗora shi ba akan ɗayan waɗannan abubuwan da eh, huskokin guda biyu kenan kaga eh, hadisai ingatattu waɗanda suke halitta a kira sallah asubahi kira na dare ma'ana kayan hutawa alfijiri kenan kaga ba su samun tsayuwa daga ciki akwai hadisin da ya zo a cikin sahih bukhari da- da muslim hadisin ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna anna ahadakum adhanu bilal min suhurihi kiran sallan bilal kada ya hada ɗayan ku cin suhur ɗin shi fa innahu yu'adhdhinu bilailin saboda shi bilal yana kiran sallah ne da dare kai hutawa alfijir kuma hadisi ne ingantacce haka hadisin da ya zo a wajen cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha take cewa inna bilalan tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilailin lalle bilal yana kiran sallah ne da dare fakulu washrabu ku ci ku sha suhur ɗinku hatta yu'adhdhina ibn ummi maktub sai abdullahi ibn ummi maktub ya kira sallah saboda shi bai kiran sallah sai an ce mishi alfijir ya hudu sai tashi ya kira sallah wannan hadisin na babu in ma ya inganta suka ce hadisi ne mawqufi akan Umar dan Khattab ma'ana shine wanda wannan ya afku gare shi tare da mai kiran sallarsa ko wannan kenan idan dai imam bai yake cewa kiran sallah a subahi da dare wannan tabbace yake a wajen malaman ilimi na hadisi wa an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza sami'tum an-nida idan kuka ji kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi irin abinda masu kiran sallah ke faɗa irin abin da mai kiran sallah ke faɗa in yace Allahu akbar Allahu akbar kuma ku ce haka in yace ashhadu an la ilaha illallah ya ma sai ke ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah ko wannan kenan mutabawun alaihi bukhari da muslim walil bukhari arwaya bukhari kuma an muawiya daga muawiya radiyallahu anhu mislahu ya zo da kwatankwacin shi wali muslim arwaya muslim radiyallahu anhu fi fadl alqawli kama yaqulu almu'adhdhinu a cikin falalar faɗa kamar yadda mai kiran sallah ke faɗa kalimatan kalimatan kalma kalma suwal hai alataini banda hai alataini banda ma'ana eh, hayya ala salah hayya ala falah nan in mai kiran sallah ya kawo nan ke ma ba za ki ce hayya ala salah hayya ala falah ba sai da ki ce la haula wala quwwata illa illa billah wannan ke kenan kun ga eh, a wannan hadisin kenan ana son karɓa ma mai kiran sallah da irin abin da yake faɗa a cikin jumlolin kiran sallah banda hayya alatai amsar da ake bada a cikin hayya alatai ne shi wannan yana kasancewa ne da la haula wala quwwata illa billah kenan ba da amsa ta wannan hanyar shi ne kai matuƙa wajen kyau ma'ana kyau da kuma dacewa saboda lafuzan kiran sallah kamar tunatarwa ne suna kasancewa ne daga mai saurare da kuma mai karɓawa ko amma a wajen kira cewa a halarto zuwa wurin sallah bi hayya ala sala wa hayya ala fala irin abin da ya yi dacewa shine mutum ya barranta da cewa bai da dubara bai da ƙarhi akan zuwa sallah sai dai da taimakon Allah. Na, wa an Usman bin Abil As radiyallahu anhu ƙala ya ce, Ya Rasulallah, ya manza Allah, ko? Ha? Ya ce, Ya Rasulallah, ya manza Allah, iji alli imama ƙaumi, ka sanya mini liman na mutane na, ko? Ma'ana manza Allah sallallahu Alaihi sallaba, wasu jama'a na Saqif sun zo da manza Allah a Madina, sun fito daga ta'if shekara ta tara da hijira sai Zala sallallahu Alaihi sallama ya sa aka buga musu ruha a wajen masallaci don su saurari alkur'ani daga cikinsu akwai usman bin abil'as a saƙafi shi ne ƙaraminsu wajen shekaru shi a wani lokaci ya lizumci annabi ne sallallahu alaihi sallama yana karanta mashi alkur'ani ya haddace wani abu na alkur'ani da haka ya yi su sanin alkur'ani da kuma sunar manzo Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da manzo Allah ya ga yana da kwaɗayin alkhairi da kuma gyara sai ya sanya shi shine shugaba a kansu kuma shine shugaba a can ta'if to a lokacin nan ne sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah ij'al li imama ƙaumi ka sanya mini liman na mutane na wanda zai limanci abin nan mutane na faƙali sai ce an ta imamu kai ne liman ɗinsu waktari bi adafihim kai koyi da mafi rauninsu idan kada ka tsawaita ka dibi wanda yake mafi rauni kai koyi da shi cewa ma'ana ka ka sauƙaƙa ka kai karatu mai tsawo wanda zai sa mutane su ƙosa واتخذ مؤذنا sannan ka samu mai kiran sallah la ya akhudhu ala adanihi ajran wanda bai karban wani biya akan kiran sallar shi akhrajahu al-khamsatu marwayata guda biyar suka rawaito shi wa hasanahu tirmidhi tirmidhi ya hassana hadisin ya hadisi ne hasan wa sahahahu al-hakim hakim kuma ya sahaha hadisin ya ce sahihi ne ko kenan kaga da ya nema ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mishi liman wanda zai rika ba su sallah sai ce kai ne liman ko wannan neman baya daga cikin neman shugabanci wanda yake abin jirgi ko baya daga cikin abin da aka cewa wanda ya nemi shugabanci ka ba shi wannan bai shahi irin wannan ba wanda mutum ke son ya nuna ɗaukaka akan mutane idan mutum ya zamanto ya san da cewa shi ma'ana yana da kafa'a ma'ana yana da abin da ake bukata wanda ba shi ba ba mu iya tsayuwa da wannan matsayin sai shi wannan ba laifi ba ne don ya nemi a sa shi wannan wurin ko وعن مالك بن الهويرث ko daga malik dan huwairisi radiyallahu anhu kala yace qala lana annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mana idza hadaratis salatu in lokacin sallah ya halarto fali wa adzin lakum ahadukum ɗayan ku ya kira muku sallah idan lokacin da ku tashi za ku kira za ku yi sallah ku ɗayan ku ya kira muku sallah ko hadisi har zuwa ƙarshen hadisin akhrajahu sab'atu marwayata bakwai bukhari muslim ahmad abu dawud tirmidhi an-nasa'i da ibn majah suka rawaito shi jira wannan hadisin na nuna wajibcin kiran sallah ko kiran sallah yana daga cikin farillolin da suke wajibi akan musulmi saboda shi alama ce ta addini ta zahiri wanda ana yaƙar ma wanda ya bar wannan ya bar kiran sallah da gangan Imam al-Bukhari ya rawaito daga Anas yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan gaza bina qauman lam yakun yuziru bina hatta yusbiha وينظر فإذا سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع أذانا أغار عليه yake cewa idan manzo Allah ya tafi da mu wajen wani yaƙi domin a ji a yaƙi wasu mutane baya kai hari sai an waye gari za a zo bakin gari sai a tsaya har a yi sallah a zuba sai a duba in an ji kiran sallah to sai a kame kai musu hari in ba a ji kiran sallah ba sai a kai musu hari saboda kiran sallah ma'ana alama ne na musulunci idan da kaji gari an kira sallah kenan alama ne akwai mu akwai musulmi sannan shi kiran sallah farilla ne na wasu na ɗauke ma wasu in an samu adadin waɗanda suke isuwa suka tsayu da wannan ke lallahi ya faɗi a kan sauran al'umma in ba haka nan ba kuma dukansu za su zamanto masu zunubi na وعن جابر رضي الله عنه دغ جابر يدعى الله تثبت أغريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من بلال إذا أذنت إذا كان كرن صلى فترسل معنا ك يسن سن كلمة كلمة بمتنا كرن صلى كما أنا كورشبا كلمة كلمة سن سن وإذا أقمت فحضر in kuma za ka tsaye da ikama in za ka yi ikama in kana ikama kuma ka yi sauri wajen ikama wajen kira sallah ana so a yi shi daki daki ma'ana kalma kalma sannu sannu amma wajen ikama ana so a yi sauri waje albaina adhanika wa iqamatika ka sanya tsakanin kiran sallah ka da iqamar ka miqdara ma yafrugu al-akilu min aklihi gwargwadon lokacin da mai cin abinci zai iya karewa daga cin abincin shi kenan ba wai da zara an kira sallah ba sai a tada sallah a'a a dan sa lokaci lokacin da misali a ce daidai wannan lokacin bayan an kira sallah da lokacin da mutum zai ɗoka misali na fara cin abinci zuwa ƙarshe to haka ya kamata ya zama to tsakanin kiran sallah da tsama yana a dan samu dai lokacin da za a sanya ba kai tsaye ba har zuwa ƙarshen hadisin wannan imamu turmizi ya rawaito shi kuma ya raunana shi imamu turmizi yake cewa la na arfu illa min hadisi abdul mun'im ba mu san wannan hadisin ba sai dai daga hadisin abdul mun'im shi kuma isnadi ne majhuli kamar yadda imam bahaqi ya raunana shi da ibn adi amma yana da hadisin da yake shahid akan shi hadisin abi huraira wanda abu sheikh ya fitar da shi daga hadisin Suleiman daga kuma hadisin Ubay bin Ka'ab a wajen Abdullahi ibn al-Imam Ahmad amma duka waɗannan ruwayoyi ne masu rauni sai da an rawaito wannan ma'ana daga magana Umar da ɗansa Abdullahi radiyallahu anhuma kamar yadda yake a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba Imam Sanani yake cewa wanda ya sharh Bulughul Maram ya ce sai dai waɗannan ruwayoyin suna ƙarfafa annahu ya ƙauye ruwa ya ta hada hadisul ma'ana kenan waɗannan ruwayoyin suna ƙarfafa wannan hadisin ta ɓangaren ma'ana wanda aka shar'anta kiran sallah kenan an shar'anta kiran sallah ne kenan dai wannan hadisin na nuna mana idan za a kira sallah ana son a yi ya ma'ana bitartil daki-daki saboda wanda an nesa ya shi amma iqama abin da ya shi ne a yi ta a gaggauta ta shi kiran sallah sanar da mutane ne shigar lokacin sallah da kiransu zuwa halartar sallah ko wannan kenan walahu hayyo daga imam turmizi ana abi huraira ta radiyallahu anhu daga abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah yace la yu'azzinu illa mutawaddi'un ba mai kiran sallah sai dai mai arwalla wa da afahu aidan hayo dai ya sake raunana hadisin ma'ana an raunana wannan hadisin saboda inqita'i da aka samu a cikin shi tsakanin zuhuri da abi huraira an samu ma'ana yanke sanadi kamar yadda wanda ya rawaito daga zuhuri mutum ne wanda yake da efi mai rauni ne turmiji ya rawaito shi daga yunis daga zuhuri mawqufan ko na'am to suka ce hadisin eh, akwai inqita'i tare da shi saboda haka kenan eh, aka raunana hadisi ne suka ce yana da rauni cewa ba mai kiran sallah kenan zahirin hadisin sharaɗi ne game da kiran sallah ya zama to mai kiran sallan yana da tsarki ma'ana yana da alwala sai dai jamhurin malamai sun ɗauki wannan umarnin akan cewa na mustahabbi ne ba wajibi ba abin da aka yi so wanda zai kiran sallah ya zamanto cikin tsarki ma'ana cikin alwala kenan ana iya kiran sallah ko da ba alwala amma abin da aka yi so shine ayi alwala hikima a cikin shar'anta tsarki game da mai kiran sallah suka ce akwai al'amurra guda biyu na farko saboda sada shi da sallah ko na ba tana yiwa da an kira sallah ɗan lokacin da za a ɗauka a yi sallan bai iya yin alwala a wannan lokaci amma kaga in yana da alwala shi kenan ba wani matsala saboda cikon hadisin daga abdullahi ibn abbas ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya ce innal adana muttasilun bis sala cewa kiran sallah na haɗuwa ne da sallah fala yu'adhdhinu ahadukum illa wa huwa tahirun kada ɗayan ku ya kira sallah sai dai yana mai alwala yana mai tsarki. Ko, na biyu cewa sallah ibada ce, e kiran sallah ibada ne, idan ya kamata a zo da shi a kan tsarki, musamman ma ibadar da take haɗe da take ratayuwa da sallah, idan ya kamata a ce ma'ana an yi wannan ibada cikin mai cikin tsarki. Suke cewa kuma idan ya zama to kiran sallah an ana an shar'anta masa tsarki to a cikin iqaba wadda sanar da tsaye da sallah ce kenan kaga ya yi cancanta tunda kiran sallah akwai ɗan lokaci tsakanin shi da iqama ko amma shi ma aka shar'anta aka ce kenan abinda aka yi so a yi shi cikin tsarki ma'ana da alwala to kenan kaga iqama ma ita ta yi cancanta Sheikh islam yake cewa wajen ingancin ikamar mutumin da yake mai hadasi akwai saɓani tsakanin malamai. Mutumin da yake da ya yi hadasi shi yana iya yin ikama koko malamai sun yi saɓani a cikin wannan. Walahu hayo dai daga Imam Turmidi ko عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ومن أذن فهو يقيم وان دي كرا صلى شيء كما يتاد إقامة ودعفه أيضا كما يرون ندي وانا حديث ترمذي يرويتو شيء كتاب مسنش مسيدي دقى حديث عبد الرحمن الإفريقي شيء كما حديثي متن وان دي كميروني أو دن جمهور sai dai mafi yawan malamai masu ilimi suna aiki suna ma'ana aiki a kansa a kan shi wannan hadisin Yana wannan hadisin mutum marawaita biyar suka rawaito shi daga ziyad bin al-haris as-suda'i ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ya aka suda'in azdin ya kai ɗan uwan da ka kira sallah ƙala ya ce fa'azantu sai na kira sallah fa'ara da bilalun an yi ƙima sai bilal ya so ya tada sallah faƙala lahu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce masa yi ƙimu aku suda'in ɗan uwan suda shi ne zai tada iƙama fa inna man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kira sallah to shine ke ta da iqama wannan hadisin dalili ne akan cewa iqama haƙƙi ce ta wanda ya kira sallah kuma mafi yawan malamai akan haka suke jamhurin malamai sun halitta ta da iqama ga wanda ba shi ya kira sallah ba saboda babu wani dalili ƙarar wanda yake hanawa saboda abinda kuma magana abdullahi bin zaid take nuni cewa na ga kiran sallah kuma ni dama ina neman abin da zan zo ma manzan Allah da shi wanda zai zamanto alama ga masallata ya ce fa'aƙum anta fa'aƙim anta kai ka tsaye da iƙama ko wannan kenan nan da a taƙaice dai wanda ya kira sallah shi ne ya kamata iya tada iƙama in wanda ba shi ba ya tada kuma babu laifi inda akwai wanda suka halitta wannan wali abi dauda min hadisi abdullah bin zaid eh aha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk